ونفع من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته yau muna goma sha biyu ga watan al-muharram shekarun hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda kuma ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan shida shekarun miladi a yi wa nabi isa alaihi salatu wasalam in ya inganta shekara dubu biyu da shekara ashirin da shida. A ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai tsarki a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a Jami'u Muhammadu Amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da yake na unguwar Idawa a cikin garin Azare, karamar hukumar Katakon jihar Bauchi, Najeriya. muna karatun alkur'ani a cikin suratul mu'minun mai albarka a cikin wannan sura mun karanta zuwa aya ta 76 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون waɗannan ayoyi a cikin su muke karatu don haka Allah ran za mu koma aya ta saba'in da shida wadin Allah madaukakin sarki wa laqad akhadnahu bil azabi wa mastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Ubangiji ta'ala yana bayani dangane da halayyar ɗan adam musamman waɗanda suke kafirai idan ba a manta ba Allah madaukakin sarki ya mana bayani dangane da waɗanda idan musiba ta same su suke koma zuwa ga ubangijinsu idan kuma sun samu walwala sai su koma cikin barnarsu ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون to sai kuma waɗanda su kuma saboda a tsaurin idansu da tsananin kafircinsu ya yi muni to ko da an saukar musu da azaba ko an saukar musu da wata jarrabawa to ba sa kaskantar da kai akan su ne Allah yake cewa walaqad akhadnahum bil azabi hakika mun far musu da azaba wa mastakanu li rabbihim amma ba su rusuna wa ubangijin su ba wa ma yatadarrun kuma ba sa kankan da kai rusunawa da zai sanya su ne sanci saba mata kankan da kai da zai sanya su bi umarninsa wanda wannan shine kuma hakikanin takawa bin umarni da kuma hannuwa daga hannu to akwai waɗanda ko da sun samu kansu a cikin azaba ko a cikin wata jarrabawa ta rayuwa wannan baya mayar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala maimakon idan sun ga musiba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda kafirai da suke kan fitra suke yi in sun ga musifa sai su koma zuwa ga Allah in sun samu walwala sai su koma cikin kafircinsu a to idan kafirci ya kafirci fitrar aka yi mata tasiri aka canza ta to sai ta kai matakin da azaba ma ba ta sabawa neman ubangiji Allah ta'ala ya ce walaqad akhadnahum bil azabi famastakamu li rabbihim hakika mun kama su da azaba mun jarrabe su da azaba musiba ko ta yunwa ko ta fari amma wannan bai sa sun rusuna wa ubangijinsu ba wa ma ya tabarra'una kuma ba sa kankan da kai balle su yi da'a to sai Allah subhanahu wata'ala sai ce hatta idza fatahna alaihim baban za azabi shadidi ana nan a cikin wannan yanayi ba su rusuna ba ba su kaskantar da kai ba hatta idza fatahna alaihim baban za azabi har sai idan mun bude wata kofa za azabi shadidi ta azaba mai tsanani alaihim akan su idza hum fi mublisun sai ga su a cikin wannan azaba suna ɗebe tsammani suna fudda rai daga samun rahmar Allah suna fudda rai daga samun sassauci wato su waɗancan waɗanda a rayuwar duniya suke kafirci har ya kai ga kafirci da fita daga fitra ya sanya ba sa ƙanƙan da kai ba sa rusunawa ko da musiba ta same su suna nan a cikin wannan halin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wasu wurare fa zarhum fi tughyanihim ya'mahun rabu da su ku ta sha'anin su sai ta ɗimuwa suna rudani a cikin ɗagawarsu wa zarhum ya wa yana abu hatta yulaku yau mahimmin ladi yu'adu ka bar su ka bar su sai ta kutsawa cikin abin da suke kutsawa na izgili da wargi da wasa su yi warginsu su yi wasansu iskar duniya ce hatta yulaku yau mahimmin ladi yu'adun har su ci karo da ranar da ake musu barazana da ita suke ganin kamar ganganci to irin wannan rana ce Allah ya ce hatta idza fatahna alaihim baban za azabi shadid zance mafi inganci cikin zantukan malaman tafsiri wannan ana magana ne akan azabar lahira ma'ana ba su gushe ba suna cikin wannan hali nasu na kafirci da dagawa har zuwa lokacin da idan fatahna alaihim baban za azabin shadidi idan muka bude musu kofar azaba mai tsanani ita ce kofar azabar wutar jahannama suka ga tabbas wannan azabar ta tabbace kuma babu magiya kuma babu wata hanya ba wata mafita ba a komawa baya idza hum sai ga su a daidai wannan lokaci fihi a cikin wannan azabar mubli suna ai yaji suna ko ayi suna min husulil khairi wal faraj wal naja sai ga su sun ɗebe tsammani daga samun duk wani alheri sun ɗebe tsammani daga samun dukkan wata mafita da matsera cewa wannan a lahira ne wato azaba ce ta lahira ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa yau mata kuma sa'atu yi bulisul mujrimun wa yau mata kuma sa'atu ranar da alƙiyama za ta tsaya yi bulisul mujrimun ranar mujrimai kafirai masu fita daga ɗa'a za su ɗebe tsammani daga duwata kyautatawa haka ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الله سبحانه وتعالى yana cewa innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun lalle mujrimai masu shiga cikin azabar jahannama ne kuma su dawwama a ciki la yufattaru anhu ba za a tsagaita musu wuta ba babu wani lokaci da za a takaita ko a samu wata fatara la yufattaru min al-fatra al-fatra kuma ina nufin az-zaman walau kana qalilan wato duk wani lokaci duk kankantarsa ba za su samu wata tazara ko wata wani lokaci na hutawa daga azaba sai la yufattaru an ba za a tsagaita musu ba ba za a ba za a ba za a dakatar da azaba daidai da kyautawar ido ba wa hum fihi mublisun suna nan a cikin azabar mublisuna suna masu ɗebe tsammani suna masu ɗebe tsammani ba abin da zai yi Allah ya ce wa ma zalamnahu ba mu zalunce su ba walakin kanu humu zalimi dai su ne suka kasance azzalimai suka zalunci kawunansu domin dukkan abin da zai ankarar da su ba abin da ba kwada musu ba na aya shar'iyya da aya kauniya ba abin da ba nuna musu ba aya diniya aya kauniya ba abin da ba kwada musu ba amma ba su mai da hankali ba da haka su ne suka zalunci kawuransu wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk abin da yake kara nuna za su je bai tsammani akwai sha'ilin da za su kira mai kula da al'amuran gidan wuta su ce ya maliku shine mala'ika mai kula da gidan wuta shine maliku li yaqdi alaina rabbuk su ce ubangijinka yayi mana hukunci ya karar da mu wannan ka roƙa mana Ubangiji a raɓarɓashe mu mu halaka mu mutu babu mu gaba ɗaya. To Allah kuma ya riga da ya ɗaukan makansa cewa mai la ya mutu fiha wa la yahya wanda ake masa azaba wutar jahannama ba zai mutu ba zai rayu ba. Da haka wani irin yanayi ne zai samu kansa ciki wanda ba mai karewa ba musamman idan kafirci da shirka suka sanadin shigarsa cikin wuta. Da haka sun sai su roƙi a roƙi Allah ya ƙarar da su zance ya wuce ƙala innakum makithun sai amsa ta zo cewa kuna nan a haka eh kuna nan dindindin ana Allah ya kyauta fadin Allah subhanahu wataala hatta idza fatahna alaihim baban za adabi shadidin idza fi mublisun suna nan a cikin halin kafirci sai tukumun bude musu kofar azaba babbar azaba mai tsanani sai ga su a cikin wannan azaba suna masu ɗebe tsammani Allah ta'ala ka raba mu da wannan fitina sai Allah ya ce
wa huwa alladhi ansha lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ينزو الله سبحانه وتعالى يا داود أكالر جنهان كليب zuwa ga ambatan nemominsa da kuma goranta wa bayansa daga cikin baiwar da ya yi musu don ya ja hankalinsu su yadda da samuwarsa da kaɗaitakarsa da ilahiyarsa sannan su gaskata zantukansa subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah shine wanda ya halitta muku ji wal absara da gannai wal afidata da zukata qalilan ma tashkurun amma kadan ne kuke godiya godiyar ku kadan ne ko kadan ne kuke godiya Allah shi ne wanda ya halitta muku waɗannan gabbai guda uku da ji da gani da zuciya shi ji domin ku ji ku amfana ku gani ku ɗauki izina ita kuma zuciya don ku yi tunani ba waɗannan gaban guda uku su ne kaɗai gabbai a jikin ɗan adam ba gabbai a jikin ɗan adam sun kai kimanin gaba ɗari uku da sittin duka baiwa ce ta Allah madaukakin sarki amma Allah yana ambaton waɗannan gaban guda uku saboda su ne silar ilimi su ne sila ta ilimi duk wanda baya ji baya gani ko ya rasa hankali shine gurbacewar zuciya ba zai samu ilimi ba ba a samun ilimi sai ta hanyar ji da gani da kuma zuciya to shi yasa sai suka zama su ne kashin bayan ruhin rayuwar ɗan adam da kuma fahimtarsa da bambance tsakanin sharri da alheri kuma wanda yake ji yake gani yake da zuciya ta ta fahimta to shi ne ake nufi da umarni da hali don haka Allah maɗaukakin sarki yana ambaton su saboda girman muhimmancin su a jikin ɗan adam kamar yadda cikin suratul nahl Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah shi ne wanda ya fitar da ku daga cikunan uwayenku, daga mahaifa na uwayenku, la ta'lamu na shay'an ba ku san komai ba, ba wanda aka haife shi da ilimi ko na boko ko na addini. haka Allah ya fitar da ku ba ku san komai la ta'lamu na shay'an ba ku san komai ba sai ce wa ja'ala lakum sam'a sai Allah ya sanya muku ji wal absara da gannai wal afida da zukata la'allakum tashkurun domin ku yi godiya kun ga ayoyin nan guda biyu wannan aya ta suratul nahl da Allah ta'ala ya ambata Allah ya gwada mana cewa da ya ambata da ya ambace mu da jahilcin to ya halice mu da jahilcin sai biyu bayan ni'imar halitta da jahilcin da waɗannan ni'imomin guda ni'imar ji da gani da zuciya don ya tabbatar maka da cewa su ne hanyoyin samun ilimi don haka abin da ya kamace ku an yi wannan ne don ku yi godiya to abin da ya kamace ku shine godiya to amma kun ga wannan ayat suratul nahl ta gwada mana dalilin wannan baiwa amma suratul mu'minun da muke karantawa yanzu sai ta gwada mana wannan dalilin bai samu ba sai kaɗan dalilin ban wannan baiwa shine don godiya amma ayar da muke karantawa wannan sura shi ta gwada mana cewa da ita ce qalilan ma tashkurun kaɗan ne kaɗan ne kuke godiya kaɗan ne kuke godiya wannan ma ziyada ne a cikin ma'anar ƙilla kaɗan ne ɗan kaɗan ne suke godiya don haka an yi don ku yi godiya amma sai gashi kaɗan ne kuke yin godiya To waɗannan baiwa guda uku, wa in kana ji aka ce daga nai da zukata, alhalin kuma suna da gurabe, ji yana da gurbi shine kunne, gani yana da gurbi shine ido. Hakan nan zuciya tana da gurbi shine kirji ko kuma hakikalin ma'anarta shine hankali to amma duka sai aka ambace su ba tare da an ambaci guraben su ba amma a wani wuri Allah subhanahu wata'ala ya ambaci guraben saboda guraben abin da ya sa ake yawan ambatan su ba tare da ambatan guraben ba amfanin ya fi guraben eh wato ba fata kunne fata kunne ko kunne ba shine ji ba ni'imar ji ita ce ji ni'imar ji ita ce ji ba ƙwayar ido shi ne abin dubawa ba ni'imar ganin to da iya samu ga kunnen nan fala-fala amma ba ya ji a iya samu ga idan nan dara-dara amma ba ya gani a iya samu ga zuciyar nan amma ba ya fahimta da gigi don haka idan an samu ji an samu gani an samu fahimta ko hankalta to gabai sun yi amfani sannan wannan fahimta wannan jin ko wannan ganin wannan ko wannan fahimta ba ana nufin kadai jin kiran mai kira ko ihun mai ihu ko waye ba ko ganin duk abin gani ko mai shi ba ko kuma yarda da komai da fahimtar komai ko mai shi ba a'a jinka ba zai zama mai amfani ba sai ya zama ji na gaskiya ganin ka ba zai zama mai amfani ba sai ya zama gani na gaskiya hakan nan zuciyarka ba za ta maka amfani ba sai tana fahimtar gaskiya Allah subhanahu wata'ala shi su al'arafi yake cewa ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah madaukakin yake mun halitta wa wutar jahannama da yawa daga cikin taron mutane da aljanu mun yi wa jahannama tanadi mun halitta mata makamashi na kafiran minan jini wal ins da yawa daga cikin mutane makamashin jahannama wal jin da yawa daga cikin aljanu makamashin jahannama me yasa lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba su fahimta wace fahimta ta gaskiya ko yana fahimta idan abin da yake fahimta ba shine gaskiya ba ba shine daidai ba to zuciyarsa ba ta amfane shi ba walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa dara dara la yubsiruna biha ma ba sa gani ba ana nufin makafi ne sai an kama hannunsu an nuna musu hanya ba ba haka ake nufi ba makafi ne ba sa ganin gaskiya kaga da wannan ma'anar idan aka ce ga mai imani nan gidansa baya gani to ba a ce masa makaho yana da imani amma idonsa baya gani kuma yana da imani to ai shine mai gani ai shine mai gani tunda zuciyarsa tana gane masa gaskiya to shine mai gani awalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah ce ba sa tafiya ba sa tafiye-tafiye ne a ban ƙasa sai su ga abubuwan da za su hankalta da zukatansu ko su ji abubuwan da abinan za su gamsu a wani mai zuwa suna wasu kula kulubi a ƙawa za mu yi suna biha ya zama suna da kunnuwan da za su ji gaskiya wa inna ala ta'amal abu sauru Allah ta'ala ya ce, Idanuwa ba sa makancewa, idanuwa ba sa makancewa, walakin ta'amal ƙulubun lati fi suru, zukatan da ke cikin kiraza, zuciya da ke girji ita ke makancewa. Za a ce wannan ya makance baya ganin gaskiya, to shi ne asalin makamu. Amma baya ganin hanya, kuma mummini ne ba makaho ba ne. shi yasa wasu suka ce sai da ce masa makawari amma ba makaho ba don haka ko ko a wannan zamanin ma kun ga yanzu an an canza wa marasa gani suna da ana cewa makafu blind ko Ma- makafu amma yanzu ana ana ana ana ce musu masu ma- masu larura ne ko masu menene ha masu bukata ta musamman eh an mai da su masu bukata ta musamman da makaho da kurma da gurgu da wane ne amma an an canza musu suna masu bukata ta musamman saboda me saboda ba gurgu sai mara zuciya ba kuturu sai mara zuciya ba makaho sai mara zuciya ba wuce ce babu maraya sai rago don haka da gaske ne duk abin da mai kafa yake yi to gurgu zai iya yi da dadi duk abin da mai ido yake yi makafu zai iya yi da dadi duk abin da mai ji yake yi kurma zai iya yi da dadi saboda mai saboda duk wanda aka ɗauke masa wata gaba an sauya masa da madadinta a cikin baiwarsa da haka ka iya ganin gurgu ka sha mamakin irin abin da zai yi ka sha mamaki irin abin da zai. ba kwa gani shekanun guragu ma a akwai shekanun guragu a gidan rawa akwai guragu shekanu sannan akwai hatsaliban guragu wanda irin tambulin din da zai da irin abin da zai haka bibancin da zai mai kama hawa zai iya amma wanda ya kashe zuciyarsa ya da shi gurgu ne ya kashe zuciyarsa ya da shi makahuwa ya kashe zuciyarsa ya dashi kurma ne shi na kashashe ne su ne na kasassu su ne musakai to waɗannan lalle ba shakka zuciyarsu ce ta zama musaki zuciyarsu ce ta musakantar da su zuciyarsu ce ta nakasar da su amma ba dan ba dan ba za su iya ba za su iya hakikanin matacce shine wanda zuciyarsa ta mutu shi yasa Allah ta'ala yake lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata ba sa fahimta fahimtar gaskiya wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa gani ba ba ganin hanya ba ganin gaskiya wa lahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa ji ba jin waka ba wannan kan suna ji jin gaskiya ba sa jin gaskiya ulaika kal an'am waɗannan sun fi dabbobi bal hum adal Allah ce ba ma haka ba sun fi dabbobi bada da su su cewa me yasa saboda du tabewar dabba idan aka kore ta aka mata tsawa takan kauce takan gyara amma wannan ayi ayi ayi ba zai canza ba baya jin gari to ya fi dabba bata daga fala don haka waɗannan gabbai ko wannan baiwa guda uku da Allah maɗaukakin sarki yake ambata baiwa ce wadda suke mafi ni'imar gabbai a jikin ɗan adam domin su ne tushen samun ilimi da sanin ya kamata idan ya samu ilimi ya san ya kamata to duk abin da ya rasa a bayansu a cikin gabbansa ba zai cutar da shi ba da izinin Allah maɗaukakin amma Allah subhanahu wata'ala ya nemi bawa ya zama mai godiya akan wannan ni'ima shi sotun nahal yake la'allakum tashkuru don ku gode akai muku amma shi sotun mu'minun Allah yake qalilan ma tashkurun wato sai gashi kaɗan ne kuke yin godiya shi sotun ahqafi Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa rashin godiyan nan ba komai ba ne face ƙaryatawa ne da kuma ƙememe kamar yadda yake magana da ƙuraishawa bayan ya ba su labarin adawa ya ce walakad makkannahum fi ma in makkannahum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan فما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله Allah ya ce walaqad makkannahum fi ma in makkannahum fihi hakika adawa mun musu baiwa irin baiwar da ba mu yi muku ba ya kure shawa da Allah madaukakin sarki ya ba su labarin adawa sai ya dawo kan kuren shawa saboda ga yadda arzikin da aka yi wa adawa da irin damammakin da aka ba su ga kuma irin kwafsawan da suka yi ga kuma irin azabar da ta ɗauke su kuma Allah bai yi asara komai ba da halakar da su da ya yi to balle shawa halitta irin tamu bai halittar da bata kai ta adawa ba bai wanda bata kai ta adawa ba Allah ta'ala ya ce mun fayi musu bai wanda ba bai muku ba makannahum fi ma in makannakum fi mun ba su daman makin da ko mun ba kuma irin wannan daman makin ba don haka in ba su fi karfin mu ba ku ma ko min babu aula ba za ku fi karfin mu ba idan halakar da su bai zama mana asara ba to halakar da ku min babu aula babu asara a ciki in za a ce wani ya gagara to su sun gagara in za a ce wani ya samu baiwar da zai yi dabarar da ba za a cin masa ba to da sun yi don sun samu irin wannan baiwar in za a ce wani halakar da shi za a yi ta'adi ba ɗan kaɗan ba to da an yi ta'adi a kansu amma duka an yi an wuce ko ba abin da ya faru balle ku da ba ku samu irin abin da suka samu ba sai Allah ta'ala ya ce fa ma aghnat anhum sam'u ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة mun sanya musu arzikin ji mun sanya musu arzikin gannai mun sanya musu arziki na zukata wato mun ba su damar waki Allah ce kuma aganat an sun samu amma jin su bai musu amfani ba domin ba sa jin gaskiya wala absaru maka gannan su ba su musu amfani ba tunda sun ji ganin gaskiya wala afidatuhum min shay hakan nan zukata su su amfana da su komai ba tunda ba sa fahimtar gaskiya ka iya samun mutum ka iya samun mutum wato a duniyance jinsa yana masa amfani ka iya samun mutum a duniyance ganinsa yana masa amfani ka iya samun wata mutum a duniyance hankalinsa yana masa amfani da sun sun yi nisa a duniya wajen magana su ba kurame bane ba bai baye bane sun yi nisa a duniya wajen kere-kere da samarwa su ba makami bane sun yi nisa a duniya wajen tsara da kuma zanata da yi mata taswira saboda kaifin hankali da suke da shi to amma sun ki su karɓi gaskiya sai ya zama jin su gashi nan ni'ima ce ba ta amfane su ba ganin su gashi nan ni'ima ce bai amfane su ba hankalin su gashi nan ni'ima ce bai amfane su domin ya kare a duniya duniya kuma in ta kare to duk yadda ka mata wahala shikenan da wahalar ka da ita sun kare tare kai in bata kare ba ko kai ne ka kare idan mutum aka ce a duniya ya kare wa wahalar ba faɗi tashinsa duka duniya ne to duk yanda ya ci ya ci moriyar duniya duk yanda ya yi tasiri a duniya ran da ya kare to shikenan amfaninsa ya kare kamar kasuwa ce ta ta watsi ba wanda ji zai masa amfani sai wanda sai wanda jinsa zai amfane shi bayan mutuwarsa ba wanda ji ya masa amfani kamar wanda ganin sai masa amfani bayan mutuwarsa ba wanda zuciyarsa da hankalinsa ya masa amfani kamar wanda hankalinsa da zuciyarsa suka masa amfani a bayan mutuwarsa to duk wanda ya mori waɗannan gabbai a iya boda ta rayuwar duniya to ya ci kansa ya zalunci kansa ba su masa amfani ba kenan wannan shi ita ce isharar alkur'ani mai girma kuma bai gode wa Allah ba tunda bai biyayya wa Allah da jinsa da gannansa da kuma zuciyar da Allah ta'ala ya masa Allah ta'ala yace wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah shine wanda ya halitta muku ji da gannai da da zukata qalilan ma tashkurun amma kadan ne kuke gode wa Allah wa huwa allazi zara'akum fil ardh Allah ya ce kuma shi ne wanda ya yada ku a ban ƙasa wa ilaihi tusharun kuma gare shi kuke komawa. Zara'akum wasu malamai suka ce ai khalaqakum wasu malamai suka ce ai khalaqakum wa bassakum kamar faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا قوم تاني فبصورا وبجنكم wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya wa khalaqa minha zawjaha sai kuma ya halicci matar wannan rai daga wannan rai wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa sai Allah subhanahu wata'ala ya yada mazaje da yawa da mataye da yawa daga waɗannan mace da namiji na farkon halitta to wannan shine ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki zara'akum fil ardh ya halicce ku ya yada ku shine wanda ya halicce ku ya yada ku don haka duk wannan balwar da muka yi a ban kasa da farar fata da bakar fata da kabilu daban-daban harshe daban-daban, gurin zama daban-daban, al'adu daban-daban, duka Allah maɗaukakin sarki shi ya ga dama ya baza mu haka, ya ayyu annasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah da sanin sa ya rarraba mu guri-guri, tsibiri-tsibiri daban-daban da saninsa cikin hikimarsa ya rarraba mu ya bambanta fata ya bambanta harce ya bambanta al'ada ya bambanta kaza da saninsa saboda zamantakewar ta yi kyawu saboda a amfana da juna domin idan an yi mu iri ɗaya to ba za mu amfana da juna yadda ya kamata ko taguwarka idan duka taguwarka iri ɗaya ne ai ba kuma taguwa ba eh a ce kana da taguwa kala goma amma duka iri ɗaya ne baka mori taguwa ba ne kana da takalmi guda uku amma duka iri ɗaya ne baka mori takalmi ba wannan bambance bambancen yana yana sabunta nishaɗi bambance bambancen yana sabunta nishaɗi to shi yasa Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa don mu amfana da juna sai ya yi mu kabilu daban-daban ya yi mu kuma yare daban-daban ya yi mu kuma gurin zama da al'ada daban-daban Allah shi ne wanda ya halicce ku ya yada ku fil ardi a cikin ƙasa wa ilayhi tusharun kuma gare shi za a tashe ku koma wannan duniyar za ta baka mamaki yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ta idan ka dubi yadda duniya take kasa kasa a yanzu yadda tsarin duniya yake kasa kasa kaga dan adam ba zai iso wani dan adam din ba sai ya tashi ta sama ya yi tafiya mai nisan gaske awa biyu awa hudu awa takwas awa goma awa sha biyu awa kaza wasu ma ka same su a can wani nisan duniya a wani tsibiri gaban ruwa bayan ruwa sai an yi tafiyar kusan awa goma a kan ruwa kafin a sauka a yadda suke kuma a nan suke rayuwa nan Allah ya ce su ma ƙasa ce kuma suna rayuwa suna da arzikin su su ma kuma suna jin daɗi haka Allah ya je su a nan to dukkan mu bayin Allah ne kuma idan aka tashi duniya haka za a tattaro kowa duk halittu haka za a tattaro har ma waɗanda duk suka shuɗe a baya za a tashi kowa a kora kowa farfajiyar kiyama wannan ikon Allah ne to Allah shine wanda ya halicce ku ya yada ku a ban ƙasa ya zuba ku sannan idan an zo tashi gare shi za ku koma wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu Allah shine wanda yuhyi wa yumitu yake rayawa shine kuma wanda yake kashewa wal ikhtilaful layli wan nahari afala taqilun kuma sassafawar dare da yini nashi wannan yana ga Allah afala taqilun Allah yace yanzu ba za ku ba za ku hankalta ba wannan bai ishi ne hankali nazari ba to yanzu da Allah madaukakin sarki ya ambaci ni'imarsa da ya yi mana ya ambaci mallakinsa na halittar da ya damu da ya aban ƙasa sannan sai ya ja hankalinmu da cewa gaba ɗaya za a tattara a koma gare shi duk musulmi ba zai zama musulmi mai imani ba sai ya yarda da wannan cewa wannan duniyar ba mai dawoma ba ce alkur'ani yana yawan nanatawa kar yanayin duniyar nan ya rudar da kai ka ɗauka cewa duniya mai dawoma ce za ta kaya kar wani gini ya baka tsoro ka ɗauka na dindindin kar wata gada ko wata hanyar sama da yaudarar da kika ɗauka cewa na dindindin kar ka ga ruwa duk yawansa ka ɗauka cewa na dindindin ne babu wani abu mai dawwama na dindindin a duniyar nan sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama lokacin da Allah ya ga damar ya tattare kayayyakinsa ya nade ya sheki a gama to Allah zai yi kayansa ba tare da ya sha wahala ba lokacin da ya yi ba wanda ya taya shi in ya tashi tattarewa ba wanda zai taya shi kuma shi baya aikinsa da wahala to dukkan mumini musulmi mai imani ya rika tafiya yau da gobe safiya da maraice yana rayawa a ransa cewa wannan duniyar mai tashi ce mai karewa ce to duk abin da za ka yi ka dinga tsara kana duban bakin gace ko a ce duniyar ba ta tashi da kai ba ka riga ta ka mutu daga ran da kai ka mutu taka ta tashi don ba za ka dawo ba. Haka wannan shi ne wajibin da ya kamata musulmi ya rika dubawa ko yaushe don ya rinka yana duba ayyukansa na bayan mutuwa. To shi sa lokaci bayan lokaci don an ambaci ni'ima sai kuma a dawo da hankalinmu zuwa ga cewa fa za mu bayan mutuwa za a tashi. Yana daga cikin kafircin kafirai da ba su yarda wannan duniya za ta tashi ba. Yana daga cikin kafircin kafirai da suke ganin wahalar yiwuwar a sake dawo da halitta bayan ta mace ta ribe ta fashe ta zama kashi ta zama kasa ta rijige ta bace su suna ganin cewa da wahala a sake dawo da mutum kan tsarin halittarsa yadda yake suna da wannan mentality to Allah madaukakin sarki yana ankarar da mu daga irin wannan tunani da kafirai suke yi kar mu kar mu yadda da irin tunani irin nasu Allah subhanahu wataala yana gwada mana da abin da hankalin mu yake dauka Allah shine wanda yake rayawa yake kashe rayawa a bayan da babu sannan ya kashe bayan an rayu sannan Allah madaukakin sarki shine wanda zai sake tayawa ai dan adam yana da marhala guda biyu yana da rayuwa biyu yana da mutuwa biyu قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل الله تعالى يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف يا ما ذاك كافر الله bayan da ku matattu ne kuntum amwatan lokacin da babu ala ta'ala insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura mutum bai san an yi lokacin da babu shi ba ko ba an yi lokacin da babu shi yanzu ko cewa aka yi mulkin murtala lokacin da aka yi mulkin murtala ko ba ko ai da yawa mun san waɗanda babu mu kuma an yi ba karya ba ne shi ne hukuntun amwatan an yi lokacin da ba ka nan ba a haya ku yalla ya raya ku shi lokacin da aka halicce ka kana ɗan tayi aka haife ka tun ba kun sannan Allah shi ne yake kashe ku bayan kun rayu rayuwar duniya mutuwar da kafin halitta rayuwar da ta biyo bayan wannan rashi rayuwar duniya sai mutuwa ta biyo bayan wannan rayuwa ita ce mace-macen da muke gani ana yi yanzu wani ya rasu ciwon ciki ya kashe shi wani ya rasu ya yi hatsarin mota wancan ta rasu a wajen haihuwa wani ya kaza kaza da sauransu irin wannan shine tsumma yumituko gashi nan ana tafiya ana tafiya ana tafiya duk wanda ya tafi ba wanda yake dawowa duk wanda ya tafi ba wanda yake dawowa ba a dawo an tafi an tafi thumma yuhyikum sannan sai ya sake raya ku shine karo na hudu mutuwa ne rayuwa biyu Allah ce thumma ilayhi turja'u sannan gare shi za ku koma in an tashi rayuwa ta biyu to rayuwar dindindin kenan rayuwar dindindin kenan To Allah yana yawan faɗan wannan domin waɗanda suke shakku na tashi bayan mutuwa, to su samu darasi. Idan tashi bayan mutuwa zai ba da wahala, to samarwa daga babu ne zai ba da wahala. Da da babu kai aka samar da kai, me yasa wannan bai wahala ba? Shi sa Allah yake na khalqus samawati wal ardi والأرض أكبر من خلق الناس idan akwai wani akwai wata halitta wacce za a ce mai girma ne a wajen Allah madaukakin sarki to da halittar sammai da kasai ne ya ga halittar mutane wannan girma girman sha'ani halittar sammai da kasai ya ga halittar mutane girma da wuyar sha'ani in za a ce akwai wahalar sha'ani da neman da kayan aiki amma Allah ya halicce su ya halicce su a cikin kwana shida kuma Allah ya ce ma masana min logo ba mu gaji ba to balle halittar mutum don haka ya halitta daga babu sannan ya raya alamarahi marhaloli na rayuwa idan ka duba yadda dan adam yake gina yake ginuwa rayuwarsa daga haihuwa har ya zama mutum duk wanda ya yi masa ya bi da shi waɗannan matakan na rayuwa yaya za a ce wani abu zai masa wahala dangane da samar da shi sannan haka mutuwa mutuwar ma tana hannun Allah kamar yadda rayuwar ke hannun Allah domin akan neme ta rayuwar da dabara da ilimi da kuɗi da gata da duk wani irin abin da za a nemi rayuwa da shi ana nema amma a rasa hakan nan akan guje wa mutuwa da ilimi da gata da kuɗi da baiwa da taron dangi don kar a mutu amma tun da a hannun Allah ne sai an mutu ke sa kake ganin kowa ba irin nau'in da bai mutu ba ba kuma irin nau'in da mai rayuwa an sa yaro a cikin a cikin a cikin bandirma an je an je fara shi a dokar jeji yana jariri yana ihu kuma ya rayu mahaukaciya ta haihu akan bola ba wankan jego ba yankan cibi ba malene ba kaza ba kaza ba kaza kuma dan ya rayu to tunda rayuwa a hannun Allah take ba a hannun kowa take ba duk wanda kake tsammani yana cikin hatsari akwai irinsa wanda Allah ya ga dama ya rayu sannan duk wanda kake tsammani cewa zai iya mutuwa akwai irinsa wanda Allah bai ga damar ya mutu bai mutu ba saboda me saboda rayuwar da mutuwar a hannun Allah suke kisa ba a masa shishigi ba a masa shishigi in ya ga damar a rayu za a rayu duk keta da zaka mutum dan karya rayu Allah ya ga damar rayu da rayu sai dai ka sha mamaki to hakan nan kuma duk yanda kake mutum ya mutu in Allah ya ga damar ya mutu zai mutu wannan al'amarin baya hannun kowa babu wani magani na rayuwa ba wani magani na mutuwa ba wata allura ta rayuwa ko allurar mutuwa ba wani drip na rayuwa ko drip na mutuwa ba ka akan ajali to Allah subhanahu wataala shi ke mallake da wannan wa huwa allazi yuhyi wa yumiitu shine wanda yake rayawa shine wanda yake kashewa wal ikhtilafu al-layli wan nahari kuma sabawan dare da yini na Allah eh sabawan dare da yini na Allah malaman tafsiri suka ce sabawan dare da yini yana da ma'ana guda biyu ko dai ya zama ana nufin sabawan dare da yini shigan juna da suke yi dare ya shiga yini yini ya shiga dare ai da afubuhuma wa tanawubuhuma yadda suke sanjan juna yanzu nan da muke dare to ɗazu yini ne daren sai lallabi sai lullubi ne mu yadda muke nan muke ba mu canza wuri ba dare bai canza mana wuri ba amma shi ne sai ya lullube yini suna tafiya suna tafiya suna tafiya yinin zai zo sai ya yaye daren wannan shine sassaɓawa suna shigan juna inda Allah ya ga dama to da sai ya sanya dare dindindin ko ya sanya yini dindindin قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء Allah ya ce, Ku bar labari idan da Allah zai sanya muku dare sarmadan, mana har abada, inda dare zai zama mai gorewa har abada. man ilahun ghairullah yatikum dhiya wane ne kuke da shi wanda ba Allah ba da zai zo ya sauya muku ku samu haske Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghairullah yatikum bilaylin taskununa fihi Haka idan Allah ya sanya muku yini har abada ba dare wa zai sanya muku dare da za ku huta duk kuna bukata in dare ya dawwama an shiga ku in wuni ya dawwama an shiga ku shi sa yake wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi Allah yake yana daga rahamarsa jin kayin sare yake sassauya muku dare da yake domin shi yini ku fita bida shi kuma dare ku samu nutsuwa wani yana daga rahamar Allah za ka sassaɓawar dare da yini wasu malamai suka ce abin da ake nufi da shi kenan kamar faɗin Allah ta'ala wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shine wanda ya sanya dare da yini masu shiga juna wannan amma ga duk wanda yake da nufin ya faɗaka ko zai godiya wa Allah madaukakin sarki ya dubi wannan baiwa haka faɗin Allah ta'ala inna fi ikhtilafil layli wan nahari inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yuqinun shigan dare da yini cikin juna da halittar da Allah ya yi a cikin sammai da kansai akwai ayoyi ababen dubawa ga masu yake wasu malamin tafsiri suka ce abin da ake nufi da ikhtilafun laili wan nahari kenan shine shi sassauyawa da suke wasu malamin tafsiri suka ce abin da ake nufi da ikhtilafun laili wan nahari shine ikhtilafuhuma fi ziyadati wal nuqsan sabanin su wajen tsawo da gajarta Allah cikin hikimarsa yakan sanya dare ya fi yini tsayi yakan sanya yini ya fi dare tsayi wannan hikima ce ta Allah yiwuwar wannan abun ba tare da an samu cikas ba ko wancan na farko dare ya shiga ya lullube yini yini ya zo ya yaye dare ko kuma wannan na biyu dare ya fi yini tsawo ko yini ya fi dare tsawo ci gaba da gudanuwar haka a duniya ba tare da cikas ba kuma babu wani mahaluki da ya san ina ne makunnar dare ko makunnar yini makasar dare ko makunnar yini ko ina ne ake zuwa a daidaita al'amarin sai a tsaita yini yadda ake so a tsaita dare yadda ake so ba mahalukin sai yadda ake zuwa a yi wannan to ba abin da yake gwada mana illa kaɗaitakar Allah da cikar isassa. Domin inda ba shi kaɗai ba ne, kuma ya zama kowa yana da irin wannan ikon za a ji su wata rana. Tabbatar shi kaɗai ne shi yasa abun shiru yi kawai ake. Tabbatar shi kaɗai ne. in ba shi kaɗai ba ne sai an ji su wata rana yau da shugaba da mataimaki ma ake zaman doya da manja balle shugaba da shugaba kowa isasshe ba zai yiwu ba ai sai an ji su wata rana amma saboda shi kaɗai ne shi yasa ba shi da abokin jayayya kuma abin yake gudanuwa ba wani tunani a cikin wani tsari sai na sannan abin ya ɗore duk shekarun da duniya ta yi a baya haka ake yi kawo yanzu in kana tunanin akwai wani ƙwararren bature wanda ya san yanayi wanda ya san zamani wanda ya san duniya wanda ya iya duk wata harka da ka sani ta buɗewar ido to za ka ga in ya shekara ɗari a duniya yanzu ba ya yi in ya shekara ɗari a duniya to duk abin da yake yi da yanzu ba ya yi yana tsugune yana ta kansa to duniya kuma ta wuce shekara ɗari to da kafin ya fara wa yake da haka waɗannan abubuwan ayyukan ubangiji ayyuka ne da sun sun ƙetare shekarun kowa sun ƙetare zamanin kowa kuma suna nan haka suke tafiya in ba Allah ne mai su ba waye mai su dole Allah ne mai su kuma dole shi kaɗai da haka sabawar dare da yini ko dai shigar ɗaya cikin ɗaya fitar ɗaya daga cikin ɗaya ko kuma ɗaya ya fi ɗaya tsayi wannan duka ikon Allah ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace wal ikhtilafu layli wan nahari sai ce afala ta'qilun ni kan ba ku da hankali ne eh shin afala ta'qilun yanzu ba ku da hankali wannan kadai abin da aka faɗa bai ishe ku tunani cewa Allah ya gagara ba a dawo a bi shi Allah ba ƙarya ba ne ba ba yaudara ba ne Allah gaskiya ne ayoyinsa su suke bayyanar da shi su suke nuna waye shi Allah baya bukatar sai an gan shi zatinsa domin duk abin da zai gwada samuwarsa da kadai takarsa gashi nan da shi muke rayuwa don haka shi yasa malamai tauhidi suke cewa da menene ake sanin ubangiji ke ana sanin ubangiji ne da halittunsa da ayoyinsa halittunsa da ayoyinsa suke gwada shi babu wani kuma wanda yake da hanyar da za a san shi kamar Allah babu wani abin da ake sani wanda yake da hanyar da za a san shi kamar Allah ko 1 plus 1 ko kaga dai ƙarshe ne kenan ko a ce 1 plus 1 ka san 2 ne ko to kowannan hanya ta sanin biyu ba ta kai hanyoyin sanin Allah ba garanti to amma wanda Allah ya rike masa zuciya ya makantar da idonsa ya kuruntar da kunnensa to ba zai iya ganewa ba sai a yi ta fama da shi saboda idan Allah ya rubuta wa mutum halaka to babu wanda zai iya shirye da shi ya kubutar da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin salihan bayansa ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai ya muna arziki imani da shi muna roƙon sa madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka yi daidai kuskure Allah ya gafarta mana baki daya صل اللهم وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته alaikum assalam